بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren 17 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2021 wannan kuma in allah da shi ne zai zama na kaset na 431 daidai cin jiragen karatuka da ake gabatarwa a cikin wani littafi mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam ya azurta mu da amfana da su duniya da kiyama ana kuma jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka turar gaskiya ne a zaria ta state nigeria darul hadith makaranta ce da babban malamu a shekul allamatul albani ya gina a wannan gidan zaria kadai don cimma manufofinsa na da'awa muna fatan Allah da nufi mu kuma Allah jagoranci mu zuwa ga abin da yake so ya da shi in ba manta muna cin babu auqatus salawatul khams babin da ke tattauna bayanai game da lokutan salloli guda biyar mun yi karatukan hadisai da yawa a baya a makon da ya gabata mun kwana kan hadisin abla dan am dan as wanda mun gama karatun hadisin gaba ɗayansa wanda yake nuna mana bari mu kanta da zama wani matashiya malam muslim yake cewa qala haddathana abu gassan al-misma'i wa muhammad al-musanna qala haddathana mu'adh wa huwa ibn hisham qala haddathani abi an qatada an abi ayyuba an abdullah bin amr anna nabiyallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر الأسر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل imamun sai ce haddasana abu ghassan al-misma'i abu ghassan al-misma'i ya ba mu hadisi sunan shi ne malik ibn abdulwahid al-basri shi kuma ya ce wa muhammad ibn musanna da malam muhammad dan musanna kala su biyun duka suka ce haddasana mu'adun suka ce mu'ad ya ba mu hadisi sai malik ce wa huwa ibn hishamin sunan shi mu'ad dan hisham shi kuma mu'atsan shi ce haddasani abi babana ya bani hadisi shine hishamu din haddastawai an qatada mako da gabata ta murori matsalar da ke cin wasu nuskoki a nan wajen ina fatan fahimta yawwa an qatada haddasana abi an qatada shine abin da yake daidai an abi ayyuba daga abu ayyuba ba ansari ba kun fahimta ko wani ana ce shi almaragi al-azdi al-atki shi kuma ya ce an abdullahi ibn amr daga abdullahi dan amr anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam qala abdullahi dan amr ya ce lalle annabin Allah tsare da amince Allah sabbata a gare shi ya ce idza sallaitumul fajara idan kuka yi sallar asuba fa innahu waqtun ila an yatla qarnu shamsil awwalu to wannan tun daga lokacin lokacin sallar asuba ne har zuwa da lokacin ƙahon rana mana ɓangaren farko na rana zai fito to wannan lokacin sallar asuba ne ina fatan fahimta kenan idan mutum ya samu ya sallah daga lokacin har lokacin ya yi sallah a ci lokacin za a ce ya yi adai ina fatan fahimta kun sa wajen malafiki akwai ada'u akwai ƙaza'u ko akwai al'ada akwai alƙaza al'ada'u shi ne sallar da aka yi mene a cikin frame of time ɗin lokacin da aka sa ko alƙaza kuma fa shi ne sallar da aka yi a wajen wannan lokacin da aka sa to za mu zo mu tattaure ta kanta wannan matsala ɗin insha Allah ta'ala to malin sai ke annabi sai ce kuma fai za sallaitumuz zuhura idan kuka sallar azhar fa innahu waqatun to tun daga lokacin da azhar ta fi lokacin farko kaga annabi na ishara kenan ayi sallah a farkon lokaci ko kuma farkon lokacin da take lokacin da kamata ayi sallah ta amma saboda wasu kuka kama aka ce to shi ne lokaci ne na sallah azhar din nan dai ila waqaqa fa inna waqatun ila an yahdur al-asr lokaci ne har lokacin da al-asr za ta yi daga lokacin da asr yi to kaga yana shara kan me kenan azhar lokacin ta ya fita kenan fa idza sallaitumul asr idan ku sallar al-asr fa inna waqatun shi ma lokacin al-asr ne wannan interval din ila fa inna waqatun ila an tasfarra shamsu lokaci ne har sai lokacin da rana ta fatsi-fatsi za ta yi wannan yalo-yalo ɗin in ka kalla kai ka san la'asar ƙarfe hudu misali inda ka kalli rana ganta fara ƙarɗinta amma tana gangara tana gangara ga lokacin da ta fara mene canzawa tana yalo-yalo to da ta yi wannan yalo ɗin kuma shi kenan based on wannan hadisin wadda to lokacin la'asar ya mene kenan ya fita wasu malaman akan haka kaucewa lokacin la'asar ya fita idan aka yi haka kun banci abin ko yawwa to amma za mu zo mu ji hadisai nan gaba cewa annabi ya ce a mun kanta wasu aba cewa lokacin la'asar har sai lokacin da rana ta faɗi sannan zai fita kenan wannan lokacin da annabi ya faɗa zuwa rana ce fatsa-fatsa ta yalo yana magana don mai kenan lokacin da ya zama na laruri kenan ina fatan fahimta bai kamata a ce mutum musulmi ya wuce wannan lokacin ko ya kai wannan lokacin bai sallar la'asar ba amma da zai salla daga lokacin da ta yelo matuƙar ba ta faɗi ba har yau ana kallon shayi mene kenan a da'i kun gane ya salla a lokacin ta amma mene ma'al karaha ko mu tona abin ko Allah samu dace malin suke cewa fai za su sallaitumul magriba idan kuka sallaci sallan magariba fa innahu waqatun to tun daga lokacin da magariba din farkon faɗo rana kenan sai ce lokacin ta ne ila an yasquda shafaqu har sai shafaqi ya faɗi ma'ana sai ya bace ba a ganin sa za mu zo mu tattauna malami game da shafaqi din sai malam ke cewa fa to kaga wannan yana ce kenan sallan magariba tana da mene tana da lokaci mai dan tsawo kenan ba wai daga lokacin da ake shikin lokacin ta ba sai malaki ta fa idza sallatumul isha annabi ya ce fa idza sallatumul isha idan ka sallaci sallar isha fa innahu waqtun ila nisfil layl to shi ma tun daga wannan lokacin har zuwa rabin dare lokacin sallar isha ne ma'ana wannan sune iyakakkun lokaci da aka warewa wa'annan saloli na farilla insha Allah ta'ala wannan hadisi kamar lokaci malam ya kawo fa'idojin da galiban fa'idojin da ya kawo su mun ji su a hadisan baya an fahimta ko to dama mun ce akwai masail za mu karanta sannan mu karasa hadisan babu insha Allah ta'ala daga ci professor Ali Adam yake cewa Muhammad ibn Ali Adam Ifibi yake cewa baya kawo al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku fi fawaidihi game da fa'idojin ya kawo fa'idoji guda biyar da mun karanta su a baya insha Allah ta'ala sai almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu sai ce fi aqwal ahli ilmi fi waqti salatul fajr game da maganganun malamai shin wanne ne takamaimai lokacin sallar asuba qala an-nawawi malishi imam an-nawawi yace salatu subhi min salawatin nahari sallar asuba tana daga cikin salloli na wuni ba salloli na dare ba kaga kenan salloli wuni guda nawa ake da su kenan asuba azhar la'asar sai zama sallolin dare guda nawa kenan abin nan kenan ko guda biyu magarba da isha kawai to sai ce wa awwalun nahari dulu'ul fajr farkon wuni kuma shine bullowar alfajir ba bullowar rana ba kun gani malamai bayan Allah kenan wannan magana ka tana da implication fa domin za ka zo ka ji wani ya ce shi kuma a farkon wuni shi ne mene kuma da za a bama ku wannan tobin a ce a tattauna watakila za a samu rabo kai a nan mako yaushe ne farkon wuni bullowar rana ko ko fito alfajir ku ba na amsa eh to mala ya ce sai da dalili ko haka ba eh to kaga ita shari'a abinda ta kalla a zahiri rana ita ce fito abin nan din ko ba haka ba amma ita ce farkon yini kenan mu da roza ake ganin gari ya waye kenan amma kafin na ba a cewa gari ya waye dan alfijir yake to ko mu tabu amma ce shari'a mai ta kalla alfijir da yake to kawai menene gari ya waye kenan haka kawai da haka kaga wanda suka tafi akan wannan ra'ayi cewa fito alfijir shine farkon wuni da alfajir yake to ba da maka ci abinci in zaka sahur kenan lokacin sahur ya kore maka kenan amma in ka tafi maganar irin wasu malami za mu kanta su ne cewa alfajir yana wuni yana farawa daga yaushe ne daga rana da ta fito suke ganto ko da alfajir yake to zaka yi cin abincin sahur ɗinka har zuwa kafin rana ta fito ina fatan fahimta amma wani ake tsaye saba na soshi na shari'a ina fatan fahimta annabi ya ce hadisin abu dauda suna na ce ku ci ku sha har sai kun ji kiran wane abdullahi ibn um makatun ina fatan fahimta so wannan ne cewa kiran sallan nan yana tsaye da ci da sha ga hadisin wancan mawalacin bukhari da ya je ya samu zare aje sai ne ga rana ta fito sannan wannan ne cewa hakikar magana dai ita sallar asuba sallar yini ce don shari'a ta kalli fito alfujir a matsayin mene farkon wuni din Allah samu dace sai malam sai ke cewa hadha madhhabuna malam ce wannan ita ce madhhabinmu inji imamun nawawi kenan mazhabin shafi'iyya yake nufi wa bihi qala ulama kafa haka gaba ɗayan malamai suka ce illa ma hakahu ash-shaykh abu hamid fi ta'riqihi an qaumin annahum qalu sai fa abinda abu hamid al-ghazali yake to daga wasu malamai cewa sun ce ma baina dulu'i shamsi wal fajri la min al-layli wala minan nahari wasu ka ce wannan lokacin ba dare ba ne kuma ba yini ba ne bal zamanin mustaƙil suka ce zamani mai zaman kansa fasilun baina kuma wanda ya raba tsakanin dare da wuni qalu wa salatu subhi lafin layli wa lafin nahari dan haka abasa wannan fahimta suka ce sallar asuba ba a dare ake yin ta ba ba kuma a wuni ake yin ta ba ina fatan fahimta to amma magana gaskiya a cikin dare a cikin wuni ake yin ta Allah samu dace to malam yake cewa haka sheku abu hamidin aidan an hudayfa bin imani wa abi musa al-ash'ari wa abi mijlaz wa amash annahum qalu akhirul layl tulu'i shams shi dai hamid abu hamid yake cewa ya hikaito daga huzaifa dan yaman da abu musa al-ash'ari da abi mijlaz da amash wancan guda biyun sahabbai wayannan guda biyun tabi'ai annahum qalu sun ce akhirul layl tulu'i shams karshen dare shine bullowar rana wa huwa awwalun nahari kuma shine farkon yini qalu suka ce wa salatu subhi bi salatul layli da haka sallar asuba tana cikin sallolin da ake kirgawa a sallolin dare qalu suka ce walis sa'imi an yakula hatta tadlu ash-shams wanda ke da azumi zai iya cin sahur din shi tai har sai rana ta fito tukuna to kaga idan karatu kawai kake zuwa ba ta aidi ba malamin da jagorka za a sha wahala don wani kana nan wasu ya ɗauko wani katin ga an zuwa na tafi shiji musamman mu masu sauran da mutum ya ga karatu ya zo ya fara ba ta da ya tuntuɓi malamai yan uwansa ko almajirai yan uwansa ba ina fatan fahimta zai ce ga sahabi abu musa ga sahabi abu zai faɗan yaman ga amash ga abu mujilas ga wani ga wani suna yin saur ko da sai ga an zuwa fara rikici akan matsalas za mu zo mu ji matsalar ma bata ma tabbata a gare su wata kuna kuma ko ta tabbata hal hadha min hadin nabi sallallahu alaihi wasallama wani ga da cikin shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in aka ce ga sahabi ya bada magana ko ya bada fita sai zama ya ci karo da magana manzon Allah ai kaga ba wanda magana kowa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana manzon Allah tana mene saman kowace daru kullu qaulin inda qauli muhammadi fama aminu fi dinihi ka mughamir alfaza zai ce duk inda aka ce ga maganar manzon Allah ga tauni ce ku bar ta wani ku kama ta manzon Allah domin ai wanda yake ido gar ba bai daidai da mai dundumi ba ina fata kun fahimta domin maganar manzon Allah mece ce dahir tabbas wani kofa zai iya daidai zai iya kuskure amma baka suka ce ka ce manzon Allah ya kuskure musamman cin abin da aka aiko shi sadar shi na risala to Allah samu dace to malam sai ce sai suka ce malam ce haka zana qalahu abu hamid an haulai wala adunnuhu yasihu anhu shi kan shi malam nawawi sai ce bana ganin wannan magana ta tabbata gare su da haka magana ba tabbata ba qala al-qadi abu tayyib sahib ash-shamil wa uki an amash annahu qala hiya misalat al-layli wa inna ma qabla tulu'i shams min al-lilahi hilu fi al-akl li qala to haka dai shi gaba da kawon maganu cewa wannan sallah dai ingantacce magana kashe tuka tuka tik sallah asuba cikin sallar dare ake lissafa ta sannan tana farawa daga yaushe daga lokacin da alfijir yake to asuba cikin sallar yini ake lissafa ta kuma tana yinin na fara da yaushe ne daga lokacin da alfajir yake to sannan kuma yana nan baya halasta mai azumi ya ce waje ci abinci bayan alfajir ya keto sai a bisa sharuɗa da ya gabata a cikin kitabu saumi da cikin bukhari insha Allah ta'ala almas'alatu khamisa mas'ala ta biyar da malam ce zai tattauna mana قال الإمام النووي قال أصحابنا عند الشافعي الفجر فجراني شيء مسألة الفجر كلا غدابيني شيء مسألة تبيا الفجر yana ga cin abin da ke wahal da mutane tunda har yanzu amma ƙayyuka za ka basu fama da wannan matsala din me wahalar da yake shine alfajir kala biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka bayyana su ina fatan fahimta akwai alfajrul kadhib wanda yake na ƙarya na yaudara yana tasowa ne shi yana tasowa da albici haka yake miƙuwa a tsaye kun gane idan ya taso a yake tahowa a tsaye ke tasowa haka shi kuma can manzan Allah ya haɗa shi ce shi kuma na gaske mu'tarin yana wannan a haka yake wato wancan yana vertical wannan horizontal kun gane karatun shi na ƙarya yake vertical a tsaye yake haka shar zai fito da hasken shi kuma ce ka zarbi sarhar kaman bindin dila haka aka abu za ga shi a watsa haka bindin dila ba abu ne kaman na sa baka ko na bera haka ke a watsi to haka bindin haka ke taso a tsaye kawai zai haska in ba kalbi sai ka ɗauka ka ce alfajir ne na gaskiya don za ka gari haske a lokacin kun fahimta abu shi kuma na gaskiya yake yana tasowa ne ira ya mamaye sararin abin na ufuk mai za ce da shi da hausa sararin sama can ƙarshe ko ma'ana ka tsaya kana kallo inda ganin ka ke kallo a gabas nan wajen tonin ne ke zagaya mene yana bi haka a jiri wannan shi ne fajr sare to akwai abin da ya kamata a fahimta da yawa an ce alfajir mutane suna ɗauka dole zaune ne fariƙar galiban alfujir kamar hannun ke ci ba farikar ke fitowa ba yana fitowa menene ja to amma in ya fito jan in ya taho don alamar tahowar rana ce idan ya taho ɗin za ga cewa gari na haskawa shi wancan alkali daga cewa ba shi ne shi bai karuwa in ya taso sai dai mene ƙarshe kana ba shi lokaci minti 20-30 sai ga ya ɓace sai ga gari ya koma mene cikin duhunsa shi kuma na asfadi kuma fa wanda ya fito wannan horizontal wa ba mu da horizontal da hausa ne? eh ina sakotawa ne na shehu yawwa to ka gani yau jibirin kuma ikon Allah eh wato shi a kwance ke kullu haka ko to idan ya taso a kwance din nan shi baya rabuwa sai dai mene sai dai shiga da karuwa ya kamata a tantance wani abuwa din da haka idan har alfajir ya keto na gaskiya ba zai gari shi gaba da duhu ba ku riƙe wannan magana nake ba zai gari shi gaba da mene ba da duhu idan haka ce alfajir ya keto aka ɗauki minti goma sha biyar cikin duhu ba alfajir ba ne domin yana dannowa ne duhu na ja ba shi sa annabi ce za a kabbalar lailu min hahuna wa adbarar naharu min hahuna faqad aftara sa'id haka suke tuhowa yanzu dare rana tana ƙara tafiya ne duhun yana mene yana ƙaruwa yanzu duhun da za mu samu nan da awa biyu ba shine yanzu ba to haka yini idan ya danno hasken da za a samu bayan farkon fito shi na minti biyar ana ƙasa minti goma za a ƙara ƙara washar ne jama'a kun fahimci wani abin ko don haka ladanai suna buƙatar su train akan sanin waɗannan lokuta guda biyu alfajir sadiq da alfajir kadhib ba ka abin da baka takeici ne ma la yumayizu da bainal kadhib was sadiq aktharul mu'adhdhinin ba sa iya tantance mai alfajir ma azamun da ake cikin in za ka ba wani gidan nan ka ba shi gaskiya gaba daya wallahi tallahi sai dai ka kwace yana ji na gani amma ba zai ce maka gashi ba saboda ba wanda ya taba koya masa ko bai tsayar da kalci karatun yadda ya kamata ba wani ma ko babun kiran sallah bai taba karanta bai taba zama an yi a gaban shi ba kawai ya gama zaman Legas ne ta kwale mai shaida kawai sai ta mamango shi ma zama na da mala wai shi ya zama na Allah shi ma ana duniyanci ba wai Allah ma za a duniyanci malam ina fatan fahimta jama'a kiran sallah ya wuce al'amarin wasa ladani ya wuce wasa mun taɓa kanta da kuna da amfani cewa akwai falala ta ladan amma aka ce ka kawo faralin liman ina ganin za a ɗan sha wuya ko cikin mu nan kowa aka ce kawo falalan ladanci mai yawa kowa zai kawo annabi ya ce awalun nasu a naƙan yawon ƙiyama ya sha lo kulli shayin sami a sautu madasar ta yi wa duk za ka ta kawo hadisai ga sanar ko ba ka ba yau na falalar liman kuma ba amma ka san mutane su limancin suke so saboda akwai shuhura a cikin cewa da shi ne liman ba dama in ya fara tilawa kun fahimta sannan a zurba zakka in aka ba liman naira 500 za a ba ladan naira 10 ne ko naira 20 ko ba haka ba shi ga ana targima ka taba gani ana rikici akan ladanci eh da wahala ne bace ba za a yi ba amma ba a rikici sai akan mene akan limanci sai ka ga ai na riga shi a da hadda wai kuma wannan dadon din shi ba ta fita kaji fa wannan fa da ra'ayi ainihin ya taba faruwa ne fa a nan garin ba wai abin nan ba so amma kagalanci zama abu ne mara kima so su da nan kamata su maintain matsayin da Allah ya ba su dinnan su kula da aikin da suke da kyau dinnan su sani amanar mutane na kansu kaga salloli kamar haka sallar asuba tana daga cikin abubuwa da yawa da ladanai suke misleading din mutane akai sallar la'asar da yawa ana misleading mutane akan ta haka sallar isha waɗannan salloli guda uku idan ba an zauna an kula da kyau ba suna gashin sallolin da ake yi mutane ba daidai a cikinsu ba da yawa ladan ya ji an fara kira can shi ma sai kira bai da nashi ra'ayin bai san hukuncin ba shi ma wancan watakila agogo ya kalla kawai sai ya ga lokaci a wajen shi yayi ko kuma akwai wani wasan kwallo da zai je kuma za a fara yanzu yanzu kawai sai ya fara kiran sallah Allah da nufa suna zuwa kallon kwallo sai a kai kira muku sallah kawai zo a sallah shi ne uhudi an yi kawai shi kenan to abinda malamai suka ce ya kamata a sani shi ne fa duk sallar da aka yi ta lokaci bai shiga ba ta ba ku ɗauki fatawa na jinsu da'ima da fatawa ta usaimin da littafin da ashaful mumti da sauran malamai suka ce fa in aka fara sallah ko da ka bar harama ne ba a cikin sallah ba a lokacinta ba babu wannan sallar sai dai aka lita matsayin mene nafila dole sai lokacin ta yi shi kan shi ladan baya halarsa kira sallah sai mene sai an tabbatar da lokacin yayi tukuna zama na fatan fahimta a sheikh taqiddin hilali wannan babban malami na aqida din nan mai wanda littafin na tafsiri din mai sunan shi ma littafin tafsir da maliki din nan dalilul sabil rashad yana da littafi na so a ce na fito da shi ba ku shi a photocopy littafi musamman ya rubuta akan matsalar kasan dan magari dan nan kasashen abin nan ne wajen Morocco ya rubuta littafi musamman sunan littafin bayanul bayanul fajr sadiq sunan littafin kenan kai google ma zaka iya samu shi akan maktaba wa kafiya insha Allah ta'ala ya zauna rubuta littafi musamman akan matsalar ce daga cikin matsalar ya fahimci da yawa a garuruwansu ana yin sallar asuba ne lokacin ta bai yi ba ko dai a yi a gama ta lokacin bai yi ba ko dai ana cikin yi lokacin ya yi ko kuma da an fara lokacin ya yi ya ce ɗayan uku ake galiban salon da ake awon lokacin sallar asuba wajen ya zo na yi rubutu sosai mai yawa akan matsalarsa ina fatan kowa ya ɗauki wani littafi karanta masal da karanta ya tattauna akan wannan matsala ɗin sannan malamai da su rubutu akan ita wannan matsala suna faɗakarwa har usaimin shi ma ya ta faɗakarwa akan ita wannan matsala cewa da yawa sallah asuba masu kiran sallah suna kiran kawai ba ta tantance mutane lokacin sallah ba ina fatan fahimta to da haka mutane sai mun ce maka ai wai in ka ce me yasa aka sai ce ai yanzu ba za a ga alfajir ba saboda akwai fitilu a ko mun fitilun da kenan a to da fitilun su hana a ga rana mana ko ba haka ba ko mun fitilar da kenan in dai alfajir ya ke to ka bashi lokuta to sai ka ga bayyanarsa ko abuja kake dan na kwatanta ka abuja din kaga can da suke zungura zungura su haska tsakiyar in ka rasa ma ina ne to har can kana ganin albarka din ya keto kuma saurin me kake yi da kai sallah ba a lokacin ta ba mun kanta kun ji annabi yake cewa daga lokacin har zuwa rana ta fito lokacin sallah asuba ne to gaggawa me kake yi gudu ba wurin zuwa kenan baya ba zani ina fatan fanto na mu don haka abin da muke cewa jawo hankali kan ladane da limamai su tsoron Allah su kula da sallolin mutane lalle ilallan kar a kira sallah sai lokaci ya tabbata alfajir ya keto kuma yana nan kafa kalsa ba ga shi nan a kwance ki haka ba a tsaye ba ina fatan fahimci wani abu yana fitowa ne yana karuwa har malin suka ce ma in kai shakkar shi ne wannan ko ba shi ne ba to ka bari tukuni sai ka tabbatar yau na fatan fahimci wani abu shin za a iya amfani da wannan lokaci tamin kwamiti da ake fitarwa misali sun ce alfajira fitowa karfe 5 da minti 2 ko da minti 9 sai mu dauka mu gina akan haka a ba za a yi ba ya za a kenan shi wannan yana kusanto maka da lokacin ne cewa eh daga wannan a bisa hasashe a ilimi na falaki ilimin falaki lissafi da muka yi yana nuna alfajir zai fito lokaci ba amma an yanke keke da keke bane abin da sana faɗa muku haka wata ran na fatakwar mun taɓa yin haka da su suka ce karfe la'asar za ta fara karfe kaza su ko mutanen gaba ɗaya dama agogon su wannan kalanda ake bi ana zuwa sai na auna la'asar ba ta yi ba kamin za mu zo mu ji lokacin la'asar yanzu da na auna a aune gashi na auna masu ga kara na tsaye da shi a kwantar da shi a ja ɗin a haka ɗin ba ta yi ba aƙalla ma kamacin maganar zillin zawali ga marakin ƙoƙarin ko da zillin zawali ɗin shi inuwan ma an ce sai inuwa ta yi daidai da mutum ko to ba ta mai daidai ɗin ballantana a maganar zillin zawali amma mutane suka dage ai gashi nan ai ba da jahilci suke yi ba su ma malamai ne ka san ma'amala da jahili akwai wahala wani lokacin kuma malam wallahi tallahi ai su ma malamai ne nan da nan malamai mashayikin islam sun danno sun shugabannin kwamiti ne su wane da an danno na ce to ku bari ni duk da ban magana su ba na san cewa ba haka suke ne yadda kuke fahimta ba haka suke nufi ba akwai lambar waya sai na buɗe na kira lambar waya na sa hansfuri daga waje kaza muke kaza ka to ga abin da muka gani ga lokacin sallah kwasa ga lokacin muka auna suka ce a malam wallahi ka suka ce a malam mu huwa mun ce keke da keke wannan lokacin sallah bane mu mun kusanto da abin ne kawai amma in kuka ga aikace abin ya saba ku aiki da abin da kuka sani ba ruwan mu kuka saba haka muke da su kuma ko yanzu ka kira su ka ce an taɓa kiransu a masu wannan magana kuma abin da su gaya maka kenan hanyar kuma dama ai Allah bai ɗora mana aiki da falaki a wajen wa'annan ibadun ba fa wala fi ganin wata wala fi lokacin sallah Allah bai haɗa mu da falaki ba annabi ya kore ma wannan matsalar ina fatan fahimta zan yi ratse shi sa nake ganin wautar da aka yi a bana da ba taɓa yi a Najeriya ba kafin muga wata da azumi da sati ɗaya ko da sati biyu watan sallah an ce mana ba za a ga wata ba ranar kaza kafa ba da sati biyu wai ba za a ga wata ranar duban fari ba ina aka taɓa wannan abin a'a wai masu ilimin me shi wani ilimin nasu ne ma astronomers ne ko menene to masu ilimin falaki mu kuma da larabcin ai su da turanci suka ga faɗa su to astronomers ko astronomers to wai su din sun bincika saboda wata yana tafiya a kaza da kaza wane ne wane ne ba zai a ganshi ranar za a haife shi ba sai ka ce su ne alloli ka ce ba za a yi gani ba ban halittun da Allah ne yana da yadda sarrafa sai da ga zama dan ka lissafa cewa da kaza da kaza da kaza to dan Allah ga zama aikin shi ba ina fatan fahimci wannan abun kuma shikenan da aka matsa masu karshe suka ce to sun yi da a duba amma dai ba za a gani ba kaga sai da mutane sun raina mutane Najeriya hankali a dai duba amma ba za a gani ba to dan me za ka duba ina fatan fahimci wani abu kuma abin da suka wada haka aka yi ɗin mutane da suka ce sun gani garuwa da suka ce sun gani amma ka ce a ba amsa ba ai ba zai wa a gan shi ba malar ijima'in al'umma musulmi cewa ba amfani da fallaki wajen ganin wata da wajen shan ruwa ijima'in malamin musulmi musulunci ne ba a amfani da ilimin falaki ba amfani da astronomers wajen ganin watan azumi ko wajen saukewa ba a yi ko aikin hajji ko duk ba a wannan lissafin ruku ya ce basariya mala ake amfani da ita amma ka aka wasa da ibadan mutane a najeriya su sarkin musulmi suna ji suna gani suka yadda da wannan abin tun da ya fi karkata zuwa ga wani abubuwa din aka raba kan mutane aka sa mutane cikin tsirkaniya na san dukkan mutane najeriya an sa cikin rudayen da tsirkaniya akan wannan matsalar saboda barin abin nan malaman musulunci rubutu suka akan matsalar ibn taymiya rubutu akan matsalar cewa ba a gani ibn albar duka malamai kwada shi shirin muwadda ka gani imam baji ibn albar al-numari gashi duka sun rubutu akan matsalar wanda ba ta iya iyakancewa amma haka aka zo aka titsasa mutane kawai suka aje suka yi azumi keke da keke azumin da yake kawai lissafin falaki ne ba lissafin Allah da manzon Allah ba ina fatan fahimta don haka abu da muke cewa tamin kwamiti wani lokacin aka sa lokacin sallah it's not reliable reliable ake cewa ko ba abin da a dogara akan shi ba na ga muku ni da su na kira su ga yadda muka yi da su da haka duk wanda ke dogara akan wannan kalanda ya yi kuskure ya kama kafan wala amma zai iya kallo yana kwatanta abubuwa babu laifi a wani abu domin ilmi taisirin ne ina fatan fahimta kullum abin da ke kan limamai ladanai zama suna muraƙaba ga lokutan sallan mu ina fatan fahimta wannan abu Allah ya samu dace wannan dai jawo hankali ne da nasiha ga mutane tsaya su kula ba za ka idan masallacin ku kuma yan sauri sauri a maza a gama ne yan bari mu zan mune na farko ka kawo nawa saboda shirman ba bari mu mu muka fara bari su su ga kowa farawa to idan kana irin masallaci za ka yi malam suka ce ba za ka bi su sallah ba sai ka bar su su gama sallar su sai ka je wajen da ake sallah a lokaci in kuma duk babu sai ka yi sallar ka kai kadai ina fatan fahimci wannan abu saboda annabi ya ya ga Abu Zarri za ku samu shugabanni suna shagaltar daga lokacin sallah daga lokaci saboda su aikace aikace nasu Abu Zarri ce zan yi annabi ce in lokacin sallah yayi da azhar ta yi kai azhar lokaci ne kamar kai sallaka idan ta kama kana masallacin aka zo za a yi sallar waccan din to sai kai wannan din kai wannan ta sarakuna din kun fahimci abu yau to haka kai ma idan lokacin sallah bai yi ba aka tada kai wannan sallah din ina fata kwanci wannan abun sai ka je in kuma za a iya gabatar da nasiha gyara to sai a gabatar da nasiha idan matsalar jahilci ya mamaye mu da an ce nasiha sai abin a mai da shi fada nasiha ta zama fada yanzu da challenge da ganin cewa ka ce liman bai iya ba ka ce ladan jahili ne ina fatan fahimta wallahi wannan zahira ce abin bakin ciki ne a cikin rayuwar malam ba ta dariya ba ce ce magana irin ta sallah yanzu babin da muke kanta daga nan har ƙarshen musulun duk magana kan lokutan sallah yake har ƙarshen har ƙarshen wannan mujallar da muke karantawa duka kan sallah ne amma kawai sai a ɗauki abin da ka kawai a ce shi haka nan ina fatan fahimtar don haka jama'a mu gyara mu ringa bari mu daina gaggawan nan haka lokacin sallar la'asar a ringa kula da lokacin ta ya zama ya tabbata tukuna kafin a fara yin ta mu daina rin gaggawa haka lokacin sallar mene sallar isha kam da mu waje insha Allah ta'ala Allah samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh kawai kawai guidance sai ba wai huk- ba resolution bane ba hukunci bane eh guidance ne kawai ka eh eh ga lokacin da ake expecting muna muna expecting zai fara daga lokaci kaza kai ma sai ka dan matsa ido kan da matsa kallo a wannan lokacin kenan amma ba wai hukunci bane kawai wannan duka hukuncinsa daya duk abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne mana da wanda za a faɗa a rediyo musamman gidan rediyon kano to kayo rana za ta fito karfe kaza za a kaza kuma ka je kan gwada ka gani har ranar ma ka ga duk in kai kana gwada in kana biyu abu keke da keke za ga wata ransa cinka wasu ragun kuma sun faɗi in dai kana na ce kowa a samun ne kowa zai gwada da kan shi gani ina fatan fahimci wannan abu na nana ta nana ta wannan magana saboda abin ya fushu ya yaɗu da yawa ne har ma ba a kallon abu a matsayin mene a matsayin matsala kawai kowa ya sallama mutuwar kwakwalwar jama'a albani ita ake ake din duk masallacin da ka je in dai ba nan masallacin namu ban to kai kuma ake na tsakake namu masallacin ka gani ka ci ai wa'annan yan kwamitin ba ku rusa su ko ustazai billalazi ustazai in ba ku rusa 'yan kwamiti ba za ku yi addini yadda kamata ba Allah 'yan kwamitin nan mutum ne ba zai je ga musu abuwa can a rayuwa kawai rana ɗaya sai zo mene shi ne ya ba mai shi ne shugaban kwamiti kai ustazu hadisan ka sai ce a amma ustazu kana ganin amma kaza da kaza a ce wannan jahilai ne ayi ai kaga ilimi suke aiki fa you see ita muka wani abin nan ka kana ce mai ga abin da muke shi na ce maka shi a ganin shi ba kuma shi da shi ke da naira shi ke da title ya taɓa rike sakatare da kaza sai ga ya cinye wajen kuma sai a bishi kuma mana ce kai mutum matsa masu ne ko ba haka ba shi ne jahilan yan boko marasa sun gama rayuwa tsaf ba su yi Allah komai ba wai zai ka zuwa shi abin nan ko ga mutum ba ko ta hiya bai iya ba amma yana so ya control ɗin masallacin da sallan mutane da karatun da ake a wajen kun lura ko tahiya bai iya ba ko fataha bai iya ba amma yana so mene ya control ɗin masallacin da masu sallah a masallacin da katin ake masallacin da mene da molanka ku da karatu shi da ƙarfin tsiya ku ke ba su dama usalai wallahi na taba zuwa wani masallaci aka bani aka kira aka ce ga masallaci ko ci gaba kasuwanci a ni in dai zan karatu a masallaci sai na rushe yan kwamiti ina yan kwamiti kun rusu zaka ce sun rusu to na rushe ko ba kowa fa ce suka ce sun yarda na ce to shikenan ina asusun masallacin a kawo aka kawo na dubu wani kawai wani gayu na ce to kai je ka rike kai ne shugaban asusun masallaci Allah sannan aka zauna lafiya amma wani mutanen kun ga shugaba sani yakubu allah kara masa lafiya ya raga cin abin da ya gano shi sa malam sani yakubu yanzu duk inda ji ana rikici sai ya rushe sai ya ɗauki mutum guda ya sa kawai a wajen haka yake yanzu ina ba ta fahimta saboda ya fahimci kawai rikici suke haɗa a wurare daban-daban allah shi kyauta shi ne kana gaskiya wa ibrahim shi ne lokacin da suke da abin yi ba za su wasu da cewa suna su zace wani aiki a musulunci ba sai lokacin suka gama ba su da abin yi tukuna yi bacci ya gaji ya ƙara wani baccin ya gaji ya sai jarida ya karanta ya sai to a lokacin ne sai fito shi wai zai nemi aiki a masallaci ina ba da wai Allah kyauta wani tsoho a Lagos irin tsofaffin nan na duniya sun je Lagos sun daɗe ba sallah ba salati ba abin da yake wa Allah sai shegantaka ta duniya sai da ta zo ranar da zai mutu lokacin ne wai ya tuna da Allah ko fahimta sai gashi an kira sallah ya ji ɗauko buta duk yana ke taka ciwo ya ci shi da kira abin da yana ɗauko buta haka yana tafiya ana ta mamaki oh yawa da ne zai sallah ashe Allah ma ba zai amshi sallan ba yana zuwa kawai da ya tuntuɓe da ki wani rami kawai a ramin ya mutu ina ba dan fahimta shi yasa tun farko ka zama mutumin kirki ya kai dan uwa kaga qur'ani da hadisi da ake karanta maka ba wanda zai amfana da shi in ba kai ba duk abin da garin ce kaza da kyau kai ta abin zai yi amfani shi wanda ya faɗa ba zai san kai ko ba kai ba abin ba zai dawo wajen shi ba in aka ce bar kaza kai abin zai amfani ba zai Allah komai ba lan yanala Allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum nama in kai yin kallaye ba zai je wajen Allah ba jinin ba zai je wajen Allah ba amma abin da ke kallo zuciyarka me ka aikata shine zai maka amfani in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyun 'anil alamin da dukkan za a kafirci duniya kaf to Allah fa karfin kafircin mutane ba zai cutar da Allah da komai ba to da kuma duk zamu haɗu mu zo mutanen kirki gaba ɗayan mu ba zai ƙara Allah komai ba to don haka kai da kake saurare amfanin a wajen ne idan ka ƙi da ka zama cikin kirki to akwai ranar ƙin dillanci kana jin wasu suna mutuwa a kansa a tana sallah mutum da wani sai ya ci juda Allah ya shiransa kowa zai mai kyakkyawar zato mutum nawa ne yana karatun ƙur'ani Allah zai ɗauki ransa mutum nawa ne ya je sadar da zumunci zai dawo ko yana kan hanya Allah ɗauki ransa akwai mutuwa ta girbewa da mutane suka yi to mutane nawa ne suka kuma mummuna cikawa a irin wannan halin ake ciki mutum nawa mutu yana kan karuwa mutum nawa ya mutu yana cikin mayan giya mutum wanda don haka kai kokari ka zama mutumin kirki saboda ranar ƙarshe ranar za ka bar duniya ɗin nan kai ka zama idan baka ɗebo tafiya tun daga baya ba akwai possibility za ta bare maka ranar mutuwarka amma ka ɗebo tun daga baya akwai sa ran cewa za ka ƙetare na gama ko ta hudu ba da muke a masallacin nan kan irin matsalar wanda ya zo mutuwa wannan nan bai zo ka ciyo bai ya zo mutu sun ji 'yan wasu na ce mashi wanda ka ce la ilaha illallah sun tabbatar mutuwa zai shi mai ke gaya masu gidana na waje kaza na ba da kudin rufi na sai kwano ana ce a wanda ka ce la'ira Allah shi da ba su lissafin maganar ƙarasa gine-gine shi ne kawai an yi ainihin ya faɗa ba zai faɗa ba a sheikh ibrahim duwaish a wani kasar nashi da na ji kasar ne na abin nan na manta sunan kasar ɗin da aka mai tatin ya ce wani yaro haka aka yi 'ya'yan masu da shi a ƙasar saudiya haka suka je irin biki bakin ruwa ɗin nan beach aka je fati aka mene da kiɗa da kaza da kaza kaza wai sun manta da meye ba so ba sai ɗauko mota ya zo zai tuɗe siya a hanya sai haɗari da suka yi haɗari aka ɗauko shi jina jina ana ce ma shi ya ce la ilaha illallah shi kuma yana ƙoƙarin maimaita waƙa michael jackson aka aka bai faɗa ba sai wannan waƙar ita ce ya cika ina fatan fahimta kaga an spendin rayuwa a banza an karasa a banza to the same haka kuma ya bada labarin wani yaron shi kuma ya dawo haka shi kuma ya haɗari a mota ana zuwa ana kai mota motar ya sa kira'a yana ji motar kira'a bata mutu ba yana motar tana yana da ciki yana ana kira'a yana kira'a ana zuwa ana game la'ila an same shi yana salati yana la'ila lahu zai cika da ita haka ya cika da wannan abu wannan abun haka yake ba ina ga mana ne mu zaba tun yanzu ina fatan fahimta lidhalika limithla hadha falyamal al'amiluna wallahu musta'an da haka in wa musulmi mu tsayananta sosai wajen kula da lokutan ibadun mu jama'a Allah samu dace to malan ce almas'alatu khamisa ai ita ce muke kantawa shine a dunkule dunkule mana cewa alfajir kala guda biyu ne akwai alfajir na gaskiya akwai kuma alfajir na ƙarya duk na bayani suna fatan kowa ya fahimta ko kafin wucin akwai wanda bai fahimci yadda lamarin alfajir yake bai mun jawabi a tambaya wani abu da manta ban faɗa muku ba shine alfajir kuma ba angul da yake fitowa ba ya kamata mu san wani abu yakan fito tsakiyar gabas a wasu lokutan ta nan zai fara dannowa ta nan za ga hasken na dannowa kun fahimta to yakan kuma ita rana da ke kasar rana ba waje ɗaya take fitowa ba takan fito a tsakiyar gabas takan fito a gabas maso arewa ko gabas maso kudu kun fahimci wani abu to shi ma haka alfijir yake dannowa sai ga ya fi ƙarfi lokacin ta gabas maso ina maso arewa ko gabas maso kudu ina fatan fahimta kuma na ce yakan fito ja yakan fito fari gwargwadon lokuta ne da ake da su zafi ko sanyi ko wasu abubuwa insha Allah ta'ala Allah sa mu dace to wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh eh jama'a to ai kaga akwai masu ya kamata a yi shi yanzu ne in an ce bari ku in an ce gabas maso kaza shi ne dan kai ka tsaya tsaye ka kalli gabas din ba ku ka kalli gabas kai a tsaye to bangaren hagunka da yi haka bangaren damanka da yi haka misali shi da ake cewa gabas maso kudu kun fahimta bangaren hannunka na hagu kuma shine gabas maso arewa ma'ana gabas ɗin daga nan in kai haka kai hagun arewa za ka fada in nan ne kuma gabas ɗin da in kai dama kudu za ka fada ina fata fahimci wannan hausa yanzu wa alaikum salam in za ka mene? a gabas ɗin za ka kalla in ka kalli gabas ɗin to shi ne sai ka kalli ɓangaren damanka shi ne gabas maso ina maso ina maso kudu in ka kalli ɓangaren hauka shi ne gabas maso ina kenan maso arewa na fatan kwanci wani abu Allah samu dace to matsala ta gaba a malaci almas'alatu sadisa mas'ala ta shida fi aqwali ahli ilmi fi waqti salati zuhur game da maganganun malamai game da lokutan sallah azhar malam ce qala al-hafiz abu umar ibn abdul bari an-numari babban malamin musulunci abu umar abdul bari an-numari ibn ibn abdul bari an-numari ke cewa ajma'a ulama'ul muslimina fi kulli asrin dukkanin malaman musulunci sun ijma'i a dukkan zamana wa fi kulli misrin a dukkan garuruwa balagana anhu wanda labari ya zo da gare mu anna awwal waqti zuhuri zawal shamsi cewa farkon sallar azhar shine gushewar rana an kabir sama daga tsakiyar sama kabir sama ba daga hantar sama ba daga tsakiyar sama wa wasadul falaki idastu qina zalika fil ardi bitafaqudi wa ta'ammul hakanan daga tsakiyar magudana ita ranar idan aka bibi haka ta hanyar kula da sa ido wa zalika ibtida'u ziyadati zilli wannan kuma tafaqqud din yana nuna wani daga faruwar karuwar wato yana fara daga fara karuwar rana ba'ada tanahin nuqsani ba'ada tanahin nuqsani fi shita'i bayan ragowarsa ya kare a lokacin sanyi wasaifi jami'a da lokacin zafi gaba ɗaya wa in kana dhillu mukhalifan fi saifi lahu fi shita ko dake lokacin zafi iro tana shan bamban da lokacin sanyi wa hadha ijma'u min ulama'il muslimina malike wani ijma'in malamin musulmai ne kulluhum gaba ɗayan su fi awwal waqti zuhri game da lokacin farko farko lokacin azhar fa idza tabayyana zawalu shamsi bima zakarna idan gushewar zawalin rana ya tabbata ta abin da muka faɗa aw bi gairi ko kuma wani sa faqad halla waqti zuhr to lokacin sa azhar ya yayi kenan wadhalika ma la khilafa fihi wannan matsalar babu saɓani a cikinta wa zalika tafsiru da ƙaulihi ta'ala kuma shi ne fassara faɗin Allah da ke cewa ƙimis salata liduluki shamsi ko tsaye da sallah liduluki shamsi ai saboda karkatar rana daga tsakiyar sama wa dulukuha mailuha inda aka sani ulama dulukuha din nan shine karkatar daga tsakiyar sama a wajen mafiyan malamai wa minhum man qala guruba wasu kuma suka ce duluki shamsi ne faɗo rana din walluga mutumatin da kaulai ne amma a yaran larabcin an ce duluk yana daukan karkata yana daukan faɗuwar raɗin inta shi ne ƙarshen wannan magana ina kan ta muku magana zo sassara muku ita gaba ɗaya bayan ɗaya wakalan nawawi imamun nawawi yake cewa ajmatul ummatu ala anna awwal waqti zuhur zawalin shamsi cewa farkon sallar azhar shine zawalin shamsi gushewar rana daga tsakiya naqalal ijma'a fihi khala'iqun da yawa malamai sun kaito cewa jima'i ne wannan maganas wa dalilu wal ahadisu sahiha dalili akan haka shine ingantattun hadisai al-madhkura fi hadha babi wanda an ambace su a wannan babi din wa ghairi da waninsa wa kulluha ahadisun sahiha dukkan su hadisai ne ingantattu malai cewa amma akhir waqti zuhri karshen lokacin sallah azhar kuwa fa huwa idza sara zillu shay'i mithlahu shine idan inuwar mutum ta kai tsawon sa gaira zillu zawali alladhi yakunu lahu inda zawal banda inuwar da aka samu lokacin zawali wanda faru farkon zawali din wa idza kharaja hadha dakhala waqtul asr to idan wannan lokacin ya fita to lokacin al'asr ya shiga muttasilan bihi wal ishtiraka bainahuma amma ba wai sun hadu lokaci ba tsakanin azhar da al'asr din qala hadha madhhabuna ya'ni ash-shafi'iyya nau yace wannan ita ce madhhabar mu yana fa'in shafi'iyya wa bihi qawla qala al-auza'i wa thawri wal layth wa abu yusuf wa muhammad wa ahmada ina fatan fahimta a ƙashe a cikin wannan magana din mala ya tattauna mana matsalar lokacin sallah mene azhar da al'asar lokacin da aka ce yana fara daga wani lokaci ijma'i al'umma ne cewa mene yana fara daga zawali to shi ko mai zawali din shi ne malai ke cewa idan rana ta wuce daga tsakiyar sama ko kuma a cikin falakin gudanarta ta kau daga abinda ake ɗauka shi a tsakiya din abu gudanarta shi ake cewa mene zawali din yace zaka iya gane zawali ne ba ta daga ido ka ga ce to yanzu to ka auna da kanka ga ta kaushe shi ba da haka za a gane ba kun gane ba wai ka dan ce ta kaushe daga tsakiyar sama a'a karshen ta taka baka isa ba zaka aura ne duka da inuwarka ana gane zawali gaba ɗaya da inuwa ina fatan funce wani abu akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi akwai kuma wasu lokutan tsakatsaki kamar haka kamar lokacin damuna din nan ana gane zawali ne shine lokacin da rana take da zafi kamar lokacin damunan nan kamar lokacin zafi za ga cewa ranarka idan inuwa ta fito galiban lokacin da rana ke fitowa daga tsakiyar gabas kenan idan ta taho ta taho idan rana ta yi misali karfe 8 ko 9 ka je ka kalli inuwarka za ga inuka mai take kenan tana da tsawo ko ƙarfe bakwai takwas za ga ta doguwa shallili haka to idan ranar ta fara ɗagowa tana yau sama-sama inuwarka za ta fara mai kenan kuma za ta fara raguwa tana ƙara sama tana raguwa tana ƙara sama tana raguwa kun fahimta to idan ta taho a tsaye ne ta biyo falaki a tsaye to za ta kai lokacin da tattan da tsake ka to za ka nemi inuwa kama ka rasa gaba daya sai dai ka kalli ƙarƙashinka a ƙarƙashinka za ka game ne inuwarka ba ta fita ba gaba ko baya to yanzu yana maka yanzu rana tana tsakiyar sama kenan kuna fahimta to daga lokacin da ta fara yamma shine ta yi zawalin kenan to kuma za ga inuwarka ta fara yin gabas ita kuma kun gane to daga lokacin da kaga ayi wannan koda da dani ɗaya ne to wannan lokacin sallah azhar yayi kenan farkon lokacin sallah azhar kenan ko ya gano wannan misalin nawa eh ban ji ba yawwa daga lokacin da tayi wannan karkatar ino ka ta fara fita to wurin rana tayi zawali kwanan da mun zo za a yi sallah muka duba ana kiran sallah ɗaya saura minti ashirin to a disan lokacin lokacin bai ba duka madomu da lawanar muka auna maka to a lokacin ranar take tsakiya bata fita bata kuna to kuma ka gala dan zai a tsara ladan kiran sallah shi kenan ko ba haka ba yawwa kuma ba a sallah ta nafila a lokacin sai ta zawali ita ba akwai da kuce kuce ke hawa kan matsalar jama'a kun fahimci wani abu to akwai lokacin da ranar kuma kamar ce muku tana fitowa daga mene yamma gabas maso yamma ko a maso kudu ko a to a lokacin ranar ba tsakiyar za ta bullo ba kewayawa take to a za ka gane ranar ka ce zawali a wani lokacin shi ne aka ce to idan ranar ta fito in ka kalli ido ka gata nan ta tafi to tana tafiya ɗin za ga ido taka tana mene na farko tana raguwa sannan kuma tana kewayawa inuwarka don anan ba ƙarƙashin ka ta shige ba za ka tana kewayawa tana raguwa a wannan lokacin ba za ka taɓa neman inuwa ka ce ba ta ba kuma jago tana nan sai dai mene ta kewaya haka to lokacin kana observing kana observing akwai lokacin da ka lo cewa to sai ga yanzu ino taka mita uku ce misali ko ɗani uku haka ko ɗani biyar ko ƙafa uku haka ko biyu ko sama da haka to da wannan lokacin sai ka ga ino ba ta ci gaba da raguwa ba kuna fahimta ba ta ci gaba da raguwa ba to sai ka gane a lokacin yanzu rana tana mai kenan tana tsakiyar sama lokacin sallah azhar bai ba kenan to daga wannan lokacin daga sanda ka ga ranarka kuma inuwa ka kai ta fara ƙara tsawo to wannan ake cewa lokacin azhar yayi kenan a wani lokaci din dan wannan ƙarin da ta samu daga kafa ukun nan ta tsaya cik ba gaba ba baya ko da ɗani ɗaya ne ko ƙasa da haka to alamar azhar ta yi kenan dauna fatan fahimci wani abu to yanzu zillin zawal ina fatan fahimta shi ne mene shi ne wannan ɗan ƙarin da aka samu a lokaci ɗin jama'a kowa ya kiyaye wannan abu an kiyaye wannan ko to Allah samu dace wannan shi ne lokacin na'am na'am idan rana ba ta fito ba kaga za ka kista da lokacin ka da je kenan lokacin lullumi lokacin sanyi babu rana to a lokacin abin da ke kanku shine kiyasi da lokacin dan ba wata hanya kuma za gane wannan abin a lokacin sai ga ajiya a wani lokaci muka yi sallah sai ku wannan gini akan wani abu an fahimci wani abin ko a kamar mun taba a karatun wani karatu ne muka taba gwada muku abin nan ko sai an samu fitila a nan ne ko musulmi ne shi ma to kaga da an samu wani abu dan kara haka sai auna ka gani sai ga inuwar lokacin da take kaga yanzu wannan abu yana da tsawo haka to idan ran tana tafiya tana dagawa haka zai ta raguwa zai ta raguwa yasan da kai tsakiya ino za ta yi abin nan in yi haka sai ino ta tsaya ina kenan yana nan tsakiyar abu maganta ba to amma tana fara yin haka ino za ta dawo kenan za ta yi abin ai kaga hasken ne yake haka shi zaka ga inuwa nan wajen kun fahimta da nan ne haska can zaka inuwa din to tana karkatawa zai ga inuwa ta fita azhar ta yi kenan to amma idan ranar kuma ta fito ba nan tsakiya ta nufa ba sai wannan falakin ta bi kun fahimta to ita ranar sanda kai haka ta zo daidai wani tsakiya din za ga inuwa ta haka amma ta tsaya ba ta abin a nan rana ba inuwa ba ta bace gaba daya inuwa ka za ta fita ta nan wajen to san da ga to daidai inda ta tsakiyar nan za ga yar inuwa ka ga ta nan akwai wasu yan inuwa a wajen to sai ka kula da wannan da ta fara karuwa shine azhar nan haka kuma in ta fito ta nan ba ta fi tsakiya ba dan ta bi haka inuwa ka za ta karkata ce nan wajen ba nadewa za ta karshen ta ba gaba daya ko fahimta ko to wannan shine lokacin azhar na farko to annabi yake cewa daga nan kuma har mene har inuwarka ta kai tsawonka daidai duk lokacin mene ne lokacin to tana kaiwa daidai lokacin to shi kenan ka gama cinye lokacinka ka gama mene cinye lokacinka daga nan sai lokacin la'asar ya fara to shi ne ma yake faɗa kuma shi lokacin la'asar allah kai mako na gaba mu zo karatu mace to ana ƙiyanta kuma daga nan sai an kiyasta da mene wancan zillin zawali din wacce inuwar da aka taras bayan zawali to dai za ka lissafa da inuwar tsawonka mace kai mita goma ce tsawonka misali can kuma ga mita biyu to sai ka haɗa mita goma sha biyu kenan shi ne farkon lokacin sallar la'asar kenan rashin lokacin mene azhar ina fata an fahimta yau makaratun ya haɗa da wani kamar mathematics ko na'am tafaddal shekh wa alaikum assalam na'am na'am eh eh don a satin kuma an samu ta rige kuma fa ka gani ai bai zama madogara gaskiya bai zama dogarar nan abu ne da aka saka na kullun kullun ita sallar kullun ce kuma abubuwan suna canza a lokaci kankani haka musamman zai kaga ba mana lokacin da mana ba za mu shiga sanyi ba ana fara nan gaba kuma ga kamar asuba za ga lokacin da har za a kai sai karfe shida alfajir da ke to lokacin amma baka lokal sai karfe biyar da rabi ga sun sallah kaga ka gaji ka kana jira shiru shiru kana jira daga rana ta fito ka ji shiru mala Allah samu dace kamar ka riga mu bashir ko na'am na'am to ni na da wata mazhaba ne akan ita mas'alar cewa sai shugaba ya ce an ga wata idan muka je ganin wata basariyar muka ganin wata ba mu gani ba ina fatan fanci wannan abin idan shugaba aka zo aka ce ya ce ba a ga wata ba za a bi a wannan abin amma sai zama an ga watan sai ya ƙi yadda ya sanar to ba za a mai biyayya akan wannan ba don mun laɗa atar makhalokin fi masa ka khali abinda malamai suke cewa shi ne zai haifar da fauda to kuma wancan abin sharrin da ke cikin wannan kuma shi ma ba karbe ba ne ba za mu yi shugaba bai yi a cikin abin da ke saban Allah ba ku yi azumi a raba a matar samun wannan sallah bai an yi haka ba a ga wata wani shugaba ya ce shi bai yarda ba inda ake samu shi ne idan aka ga watan sai wanda ya kawo labarin ganin watan ya zama ɗan iska ne tambe da yake ɗan tasha ne wannan ba matsala ba a shishe da shi ba amma aka samu mutanen kirki na gari sun ga wata ko wani ya nazarci dukkan duniya kowa ya dauka sai dai wanda labari bai kai masa ba ina fatan fahimta balantana a samu kasashe sun magani sun abin nan ni ina ba da shawara shi ne sarki musulmi ya gyara wannan matsalar da kanshi gaskiya amma ba za a mai ba daidai bane a yi masa biya a saban Allah madaukakin sarki ya saba ijma'i al'ummar musulmi kuma ya mai biya ba daidai bane wannan duk da mafi yawan malaman kasar sun taba kan cewa za a mai biya haka amma ni ba na ganin haka Allah samu dace to abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka biya mana bukatun mu na duniya da kiyama Allah ka sa mu kare lafiya اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته